سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاسم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ولئي بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا Allah na gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama a lokacin da zai shiga Madina ya ce qul rabbi adhilni min khalfi sirkin wa akhlifni min rajli sirkin waj'alni min ladinka sultanan nasira to ya shiga madina yanzu kuma Allah ya ba shi dawa ya dawo ya fito makkata to idan ya shiga makka nan ga abin da zai ce kul inda dubuli ka makkata ka faɗa lokacin shigan ka makka ja alhaqu gaskiya ya zo shine al-islam wa zaqa al-badilu banna ya baci shine kufru kafirci innal bada badila dan dai kafirci kana zahuban ya zama mai shafewa ne mai gushewa وقد دخلها صلى الله عليه وسلم حقيقة النبي ياشق مكة وحول البيت ثلاثمائة وستون سنما lokacin da ya shiga akwai gumaka ɗari uku da sittin a kewaye ɗakin ka'aba faja ala ya da'anuwa annabi ya zamo yana sukan tabi'unin da itace kowane gunki ya nuna a hannun itacen da ke hannunsa sai ce ja alhaku وذهب الباطل إن الباطل كان زهوقا سيأتي كنك يا باد فرم ويقول ذلك إن فدي هكا حتى سقط الهدفات رواه الشيخاني بخاري مسلم سكرويت ونهديث ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين سنمنا سوكرها من للبيان لكن آية القرآن ما هو شفاء أبن ليك وركاني من الضلالة daga mata warhamatun rahama ne lil mu'mini daga mu'minai alqur'ani waraka ne daga cutattaki na ma'anawiya da hissiya ma'anawiya shine irin cutan da yake boye kamar irin girman kai jin kai riya hasada son duniya kwaɗayi rowa to duk in an karanta wannan su ne cuta ma'anawiya wanda manya-manyan cuta ne na hisiya kuma wanda za a iya gani kamar yadda manzo Allah ya ce mallam ya shi bil qur'ani fala shifa lahu duk wanda bai nemi waraka da qur'ani ba babu waraka gare shi to shi yasa Allah ya ce shifa'un wa rahmatul lil mu'minin ayoyin shifa a cikin qur'ani sun zo kamar waje shida wa shifa sudur qawmin min shifa'un ma fi sudur fi shifa'un lil nas wa nuzul qur'ani ma huwa shifa'un rahmatul lil mu'minin فإذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء duk abin da mutum ya amfani da shi a cikin wannan Allah ya ce waraka ne wala yazidu zalimina baya kara ma'az zalimai alkafirina illa khasara sai dai hasara duk kufrin saboda mutuncewa su bihi da shi wa idza an'amna 'ala al-insani idan muka niyyar akan mutum kafiri a amala an shukuri sai kawo da kai gabanin godiya wato ya girman kai ya dinga ganin shi wani abu ne Allah ya ba shi don wani abu na wani abu ya ne sana ya dinga juyar da ilmin gefensa mutabakasiran yana takama shi ga shi Allah ya ba shi kuma Allah ba haka yake so ba ka zo neman ni'imar da Allah ya baka da ya baka kuɗi ka sa shi a inda zai amfane ka ka samu ladansa wa idza masahu sharr idan sharri ya same shi alfaqar talawshi wa shiddatu da tsanani kana yahusan sai zamo mai yanke kauna daga rahaman Allah Allah na ce ko la takalalu min rahmatillah na Allah ya ce kar ku yanke kauna daga rahaman Allah to haka kafiri yake yi da waɗanda suka shiga hanyar kafirai fasikai mu'minai kenan shi kafiri dama bai san Allah ba kudin kawai ya sani yana ganin ya samu duniya ya samu komai haka musulmin da ya bi hanyar kafirai dai yana ganin komai in ya samu kudi shi wani abu ya samu Allah ce duk ba haka bane in na baka kudi ka gode ma Allah shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ce qalilun tu'addi shukruhu khairun min qalilin la tudhihu kankani da Allah da zai baka wanda za ka ba da godiyansu ya fi a baka yawa mai yawan da ba za ka samu dama a kai shi ba duk inda kuɗi aka ce ya zama biliyan zuwa biliyan ai ya fi karfin ka kuma saboda haka maganan godiya ya tashi maganan zakka yau za a zauna a yi lissafi da tashi amma kana da kaɗan sai ka ba da godiyan Allah wani kullum.
wani kullum ya amaru ala shakilati farahu alamu biman huwa ahalai sabila ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا
قل كجاء مصر يا رسول الله كل منا ومنكم kowa daga cikinmu da ku ya amal yana aiki ala shakilatihi bisa hanyarsa da Allah ya rora shi akai wa kullum mai sarun lima kulikala kowa an yassare mashi abin da aka halice shi don shi mu an halice mu don shirya sannan muna kan hanyar mu na shirya ko an halice ku yin kishiyin shirya bata kuna nan akan batan ku rabbukum ubangijin ku alamu shine masani bi man huwa ahada ga wanda yake shine mafi shirya sabilan tabarki tariqan tabarki fa yusibu zai saka masa wai salunaka an ruhi suna tambayin ka ruhi wato dalilin saukan wannan ayar wato kafiran makka ne suka yi shawara suka ce to a aika wajen mutanen madina su ne ahalin kitabi muhammadu ya zo ya ce mana shi annabi ne amma muna da shakka sai dai abinda muke gani ya taso cikinmu da amana ya taso cikinmu da gaskiya ba mu tuba tuhumansa da ƙarya ba yanzu gashi ya yi da'awan annabci mu je mu tambayo ahalin kitabi su suke da labarin komai idan sun ba mu labarin shi annabi ne mu ga yadda zamu da suka zo suka samu ahalin kitab suna cewa wani dan mu ya bayyana a garin mu shi wannan mutumi mutumin kirki ne kan kame ya bari abin da yake faɗa yana da amana yana da gaskiya yana duk inda ake kai mutum ya kai amma gashi ya zo ya ce shi annabi ne me kuke gani suka ce to bari abin na ba ku labari ku tambaye su ga wasu abubuwa uku ku je ku tambaye shi idan ya amsa uku nan duka ba annabi bane in ya amsa duka annabi ba annabi bane in ya ansa biyu bai ansa daya ba shi annabi in dai har ya bar ɗaya bai amsa ba shi annabi don kuma yake bai san su duka ba shi ba annabi bane abin da za ku tambaye shi ku tambaye shi labarin wasu samari wanda za mu je suran can asabul kafi kenan wanda aka rasa su suka yi shekaru tule ya gaya muku adadin shekarun da sauransu kuma ku tambaye shi mutumin da ya yawo a duniya ya kai gabacin duniya ya kai ƙarshen duniya zarkan da kenan wanda ya kai farkon duniya sai da ya ga farkon duniya sai gabas ya ga karshen duniya sai yamma ya ba ku labarin shi sannan ku tambaye shi ruhi shi ruhi ya yake to idan ya amsa muku biyu ya bar daya lallai annabi idan ya ce bai san su duka ba shi annabi ba annabi ba ne in ya ce ya amsa muku duka kuma ba annabi ba ne to shine Allah subhanahu wa ta'ala to da aka zo aka kawo annabi wannan tambaya sai annabi ya ce zan ba ku bayani gobe sai Allah ya mantar da annabi ya ce insha Allah sai bai ce insha Allah goben ba labari jibi ba labari gata ba labari sai da aka kwana goma sha biyar a wani ƙaunin an ce kwana arba'in sannan jibril ya sauko wa annabi yana ce annabi kayan kuskure wala ta kulan da lishayi inni fa'ilun zalika ga illa an yi sha Allah kar ka ce zan yi wani abu gobe sai ka ce an sha Allah in sha Allah to saboda haka sannan aka saukan mashi da ya tsalura na ruta a wannan sura sai an je can kuma za a ji labarin asamun kafin ne shi na Allah ya ce wai tsalura kayan yahud an yi ruhi gaban ruhi allazi ya ya bihil badan wanda jiki ke rayuwa da shi kullum ka ce masu arruhu min amr rabbi shi kan maganar ruhi yana daga cikin al'amarin ubangiji ba wanda zai gaya maka ga inda ransa yake ko mai rigimar mutum Allah ya rike rayuwa a hannunsa ya baka lafiya kai ta tsalle tsallenka ran kuma ya rike ran da ya ga dama ya kwace abinsa a yi alimahu ilmuhu la ya alamunahu ilminsa yana wajen ubangiji wa ma utitu min ilmi ba ba ku ilmi ba illa qalilan sai kankani bin nisbati a dangantaka ila ilmihi zuwa ilimin Allah ta'ala
ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل إن اجتمعت الإنس والجن ألا أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا نعم ولئن شئنا والله من قداما لنذهبن دا من تفير billazi awhayna ilayka da abinda muka yi wahayi zuwa gare ka shine qur'ani bi annahu mushafi shi min sudur daga kirji wal masahibi a waye gari wanda duk ya haddace shi ba komi a kirjinsa duk inda aka rubuta alqur'ani aga ba komi Allah ya shafe mu ga yadda za a yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la taqumu sa'atu hatta yuqra alqur'an sa'al kiyama ba za ta tashi ba sai an dauke qur'ani ta inda yanzu zai koma a shi mutum ya tashi kawai gari bai san ko aya daya ba Allah subhanahu wata'ala ya bar takardu kawai ba komai Allah subhanahu wata'ala ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam saboda kai annabi rahama ne shi yasa ba mu shafe shi a cikin girgi ba idan mun ga dama muka shafe la tajid laka bihi alaina wakila ba ka samu wani wakili alaina akan mu bihi da shi illa lakin abqainahu lallai mun wanzantar da shi ne mun bar shi rahamatan don jin kai min rabbika daga ubangijinka inna fallahu haqiqa falalam Allah kana alayka aziman ya zama kabiran mai girma a kanka haitu anzalahu alayka ta inda Allah ya saukar da alqur'ani a kanka kuma alqur'ani ya saba da sauran dukkan littafai duk littafan Allah da taura da linjila da zabura gaba ɗaya suke sauka amma alkur'ani Allah subhanahu wata'ala bai kawo shi rana ɗaya ba sai da ya kawo shi a cikin shekara ashirin da uku domin a ji a sauƙin kiyayewa in an kiyaye wannan a kawo wannan an kiyaye wannan a kawo wannan sannan aka sauwaƙe maka hadda da mutanen ka wala kad yassarna alqur'ana lizikr fa hum mudakkir na wannan wai a zakal maqaman mahmuda ya baka matsayi a min godewa kamar yadda muka wuce ayan da ya wuce wa yana laili fata hajjan na filatan laka asai an yi masa karan muka makaman mamuda yana cikin falalan Allah da ya maka ya rasulullah wa gaira zalika min alfala'i daga falala da yawa kul ka gaya musu ya rasulullah wannan alqur'ani da yake hannunmu la in sama'atil jinnu insu wal jinnu wallahi da duk duniya masu mutane masu hankali masu fasaha masu iya magana za su samu aljannu da aljannu ala an yato akan cewa za su zo bi misli halin qur'ani da misalin wannan alqur'ani bil fasahati wal balagati a cikin fasaha da balaga la yatuna bi mislihi ba za su zo da kaman qur'ani ba walau kana ba'duhum li ba'din zahira ko da sashin su sun taimaki sashi shi sa masu masu larabcin duniya wai wani bature yake cewa ai an ce alqur'ani ya yana da fasaha shi bai ga fasahan da ba shi a cikin shi ya iya larabci aka ce to shi kenan Allah ya bani labarin jahannama yana ce mu jahannama yau mai yaqulu jahannama halimta al fataqulu hal min mazid hikimar da yake wurin ka fitar da shi a shi Allah ya faɗi cewa jahannama yana da kaza yana da kaza kaga a cikin shakkur Allah ya kawo magana da yawa an tura ma jahannama kaga sai hadisi ya zo yana bayyanawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa Allah zai ta tura mutane wuta a jahannama ana tura sa idan Allah ya ce halim talati jahannama kin cika sai da ce hal min mazi akwai kari ne ba za ta tsaya ba sai Allah ya sa dundunyansa na kurara ya ce kadi ya isa ya isa ya isa to kai ka kawo bayani akan wannan ya dinga bayani ya cika shafi ai jahannama tana da wani tana da kaza tana kaza in ai to ai Allah ya gawa cikin kalma biyu ne duk wannan magana naka yace lalle ba iya ba alqur'ani to kaga alqur'ani yanzu ake walakantawa nasara saboda walakanta musulunci na gani a wani abun kallo mace rana ta taka qur'ani ta yaga takardar qur'ani ta sa a duburanta ta share kashi yanzu ake wasa irin wannan bala'in duniya din nan wannan facebook din nan da sauran da suna ake nuna min wallahi qur'ani ta yaga su biyu suna tsalle akan qur'ani suka dauki qur'ani suka yaga wai daga america to wanda ya bala'i ba zai fara duniya ya bala'i ba zai fara duniya qur'anin da Allah ya girbe zancen Allah saboda tsaban kafirci a wannan duniya da muke ci zahiri ga yana su dauka su yaga su yaga su yaga wannan ta dauka ta sun ba kamar yadda ka san mai kashi ya sa dole sai fa ta share alqur'ani sai ta zauna akai saurara kuma ta hau kan qur'anin da takarda ta taka ta yi tsalle akai to ya bala'i ba zai faru a duniya Allah tsare mu Allah ya samu zama lafiya ayatul mu'minin
ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبي أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا او تكون لك جنه من نخيل وينب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا
ولقد ضربنا للناس حقيقه من بينا متهمه في هذا القران اسلمنا القران من كل مثل دكا مثال هو من بليدنشن كقران يي maka misali sai ka ga musulunci ai masalan min jinsi kulli min jinsi kulli masalin duk wani irin misali ya ta izo don su wasu inda bayani ne alqur'ani ba abin da bai rage ba fa aba aktharun nasi amma yawancin mutane ahlin makka sun yi illa kufuran sai dai mutu lil haqi da gaskiya har ma suka ce ma annabi qalu alhum ala lan numina laka ba za mu ba da gaskiya da kai ba wato kamar yadda ikirmatu ya rawato daga dan abbas wasu jama'a daga ƙuraishiyawa sun taru lokacin faɗawar rana daidai ka'aba suka ce manzon Allah ya zo ya zo ya ce ya Muhammadu in ka zo da wannan hadisi ma'ana suna nufin alƙur'ani kamar yadda ka faɗa daga wajen Allah ne to muna son kuɗi kana neman kuɗi ne da wannan ƙur'anin naka za mu tara maka kuɗinmu haka zama kafin mu kuɗi idan kana so ɗaukaka ne to za mu shugabantar da kai a kanmu in kana son mulki ne za mu baka mulki ka zama sarki a kanmu in ko wani abu ya dame ka wani mafarkin jinnu kake yi to shi ke rinjayen ka to wannan ba mu da shi sai dai mu ba da kuɗi a yi maka magani to suna ambatin shi ta bai mai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma bi shay'un min ba ta kullun duk abin da kuke faɗa ba da shi lafiya na lau ba na son kuɗi ba na son mulki ba na son shugabanci ni ne Allah nake so ku kaɗai ta. Kalu sai suka ce lan nomina laka, to mu dai ba za mu ba da gaskiya da kai ba sai ka yi mana wannan abu. Hatta tufajjira lana min al'alli yumbuwa sai ka bugan mana da ruwa daga ƙasa ainihin yambau min halmawa mu ga ruwa yana bubbugo da ruwa a wajen. Banda samuwa ce ga ruwan zanzam nan da yake buga shi ba kogi ba amma ga yana yana buga tun zamanin kakannin kakannin su tun annabi ibrahim alaihi salamu bai isa ba kuma sai wai manzo Allah sallallahu alaihi kawo wani korama aw ta kone laka jannatin ko a samu wani gonaki naka min nakhilin nadabinu wa inabin da inabobi fatubajjira al-anhara ka bubbugar da koruma filalaha wa tsadaha tsakiyanta تفجيرا مقبولا ما قوي به هجتا أو تسكت السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قليلا أو يكون لك بيت من زخرف لو تركي في السماء ولو نؤمن برقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا أو كما إن هكذا بيوبا أو تسكت السماء ko ka sa ka faɗo mana da sama kama za amsa kamar yadda karya alaina akan mutu saban yankin sama ya faɗo banda ne sakare an ce in kana haza ko na hukumar da duka ba mu za alaina hijar da irin wancan muke nan wa in wannan gaskiya ne daga Allah ai mana ruwan dutse kace Allah ya shirye ka mana yace in dai kawai su a wajen su tabbatacce annabi ba gaskiya yake faɗa ba aw ta ce billahi ko kuma Allah ya zo da kanshi ka zo da Allah wal mala'ikatu da mala'iku qabilan mun fuskance su ga mu ga mu wa iyanan da gani ido fanarahu mugan aw yakuna laka baitun ko ko a samu wani daki na kamin zurufin na kawa a gina shi da halin dinari aw tarqafis samai ko kuma wana kallon ka yanzu ka hau sama bisallamin da tsani walan numina ruki ka kai koda ka hau ba za mu amince ka hau ba kai kake mana su dabaru fiha a ciki hatta tanzila alaina kitaban sai ka sauko mana littafi min ha daga sama fihi tasdiquka wanda littafin zai ce gaskiya kake yi na qara'uhu wanda za mu karanta shi qul lahum ka ce musu subhana rabbi sarki ya tabbata ga ubangiji na abin mamaki wannan sarki ya tabbata hal kuntu illa basharan rasula ai ni ban zama ba sai dai mutum ne irin ku kuma manzo كسائر الرسل كمن ثورا منزلي ولم يكونوا ياتي بآياته بآياتي annabawan da suka wuce gabana ma ba su kan zo da aya ba illa bi iznillah sai da izinin Allah
وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم انه كان بعباده خبيرا بصيرا وما منع الناس ان يؤمنوا بابن ده هنا mutane su ba da gaskiya iz ja'ahum al-huda lokacin da shiriya ya zo masu illa an qalu sai sun ce kaulun fadin su min kalina suna masu mutu aba asallahu basharar rasula yanzu Allah zai aiko manzo irin nasa a ce kuma mutum ne wani mai wasu malakan ya aiko mala'ika mana kullum ka ce musu lauka na bil'alli mala'ikatun da mala'iku ne a cikin ƙasa ba mutane ba yamshuna suna tafiya kamar yadda suke muke tafiya mutmain na natsatsu la nazzalna alaihim min as-sama'i malakan da mun kawo mala'ika a kansu daga sama rasulan manzo iz la yusul illa ila qaumin rasulun don Allah bai aiken wani manzo zuwa wani mutane illa min jinsihim sai daga jinsin su jinsa ce munafiqun daga cikin limkinan muhadabatu don yayu ya iya magana da su wal fama da fahimta ana magana ba wannan annabin nan aika aiko ba ko sai dan gari a cikin mutanen gari da in ba ko ne sai ya ce daga ina ya zo ma to gaban ku aka haife shi a gaban ku ya girma a gaban ku Allah ya bashi annabta saboda Allah ce ban taba aiko wani mala'ika ba don mala'ika bai iya fuskantar dan adam ba halittar su ɗaya ba kul kafa billahi shahida ka ce ya isu ko ku shaida ni annabi ne ko kar ku shaida Allah ya ishe ni shaida baini wa bainakum tsakani na da ku ala saki bisa gaskiya na innahu Allah kana bi ibadihi khabir shi masanin bayansa ne basiran ne gani aliman bi bawadinihim wa zawahirihim Allah ya san abin da yake badinin mu da zahirin mu.
Wa man yahdi Allahu fa huwa al-muhtad wa man yudlil falan tajid lahum awliya min dunihi wa nashiruhum yawm al-qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summa ma'awahum jahannam kullama sabat zidnahum sabila ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثنا خلقا جديدا
ومن يهد الله وان الله يشري له شيء فهو المهتدي شيء من الشريعه ان الهدى هدى الله شريعه دي شريعه الله ne duk wanda Allah bai shirye da shi ba inda za ya shirye ومن يلل wanda ya batar da shi falan tajid ba ka samu auliya majibanta dan mu gare su ya dunahum da za su shirye da su min dunihi kuma bayan san ba Allah wa nashiruhum yawmal qiyamati za mu ta da su ranar kiyama ma shi na suna tafiya a lawujuhin bisa fusakon su sabanin tafiya a kafa a duniya to za a tada su suna tafiya a kan fuskokin su kamar yadda wani mutum ya ce ya rasulullah Allah ya ce za a tada waɗansu mutane a fuskokin su zuwa jahannama shin kafiri za a tada shi akan fuskan sa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya Allah da ya sa suka yi tafiya da kafa ba zai iya juyar da kafan fuskan ya zama kafan ba maza da zanen kyanciya za a tara mutane ranar kiyama nau'i uku Sun- dangi daya suna tafiya dangi daya suna haya kan dabbobi dangi daya suna tafiya ana jan su a fuskokinsu lokacin maza da zanen ya za a yi tafiya a fuskokin shi al- innal ladhi amshahum ala aqdamihim qadirun an yushihum ala wujuhihim ma wanda ya bada samu ya bada ikon ai tafiya a kafafu shi yana da ikon kuma ya mai da kun wurin tafiya to haka Allah subhanahu wataala ya ce za a tada su ranar kiyama ala wujuhin suna tafiya a fusakun su mutanen bayan Allah kuma suna tafiya akan dabbobin su kamar yadda manzo Allah ke cewa duk wanda ya tashi ranar kiyama daga fitowa daga kabari in an hura kaho zai fara fahimtar yadda za shi idan mutumin girki ne zai ga wani abu kyakkyawa mai daɗin kallo mai daɗin ƙanshi sai ce kaifa sai ce a'a na zuwan ɗauke ka ne ni ne aikin ka kyakkyawa da kai a duniya na wahal da kai na wahalar da kai na hau kanka to yau ni zan ɗauke ka zuwa taron kiyama to kaga rukamun kenan shi ko wanda yake mutumin banza zai ga wani abu mummuna mai doyi ya ce ban san ka ba ya ce to ai ni na san ka ni ne muna dan aikin ka da kai kai a duniya to kana ta hawa na yau duka an hau kanka to mu sha tanke so kuma za su yi haka to Allah subhanahu ta'ala haka da yace da manzala ke sun fi uku ne su waɗancan suna can an ɗauke su zuwa taron kiyama za ta da su amyan makafi wa bukman bebaye wasu mankura ne ba sauran a daidai haka ce mutum bebe kurma makaho aiko ya lalace ma'awahu kan koma su jahannama wutan jahannama kullama qabat kowani yayi jahannama nan sai taushi sakana lahimuha horuwanta wato kamar makamashin ya ja baya zidnahu sai mu kara musu sa'iran hurawa ta lafuban wasu alan da bakin wuta a'udhu billah zalika wancanan ka jazawhum sakayyansu kenan bi annahum domin su kafaru sun kafirce bi ayatina da ayoyinmu wa qalu suka ce munkiri na libasi suna mutunta ni kiyama a iza kunna izamu shin yanzu in mun zamo kasusuwa wa rufata muka tushuge a inna la mabusuna shin yanzu za a tada mu falkan halitta jadidan sabo
أعلم يرى أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لهم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا أولم يروا أيعلموا جن بصوصا أن الله الذي خلق السماوات cewa Allah nan da ya halicci sammai wal arda da ƙasa ma izamihi ma tare da girman qadirun yana da iko an kai an ya khaluqa mislahum ya halicci kamar al anasi mutane su sigari a cikin karanta wa ja'ala lahum ajalan Allah nan shine bayan yayi halitta ya samu kowa ajalin sa lil mauti ga mutuwa idza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun kowa ajalin sa yazo ba zai wuce ba wal basi shi yasa ajali na tashin kiyama kowa zai tashi yazo wajen hisabi la raiba fihi wannan babu shakka babu kokanto a cikin baban zalimuna azzalimai kafirai kenan suka ki gaskatawa illa kufuran sai mutu juhudan lahu mutu gare shi ko lahu kace musu law antum tamlikuna khaza'ina rahmat rabbi da ku kuke rike da taskar rahman ubangiji na min arziki wal madari na arziki wato da ruwan sama kaga Allah subhanahu wataala babu arziki kamar ruwa domin duk arziki a ƙasa ake samu Allah ce to in ba dan ni na rike taskar ruwa ba na ba ku ne ai da an ga ruwa idan la amsaktum da kun yi ruwa khashyatul infaqi dun jin tsoron ciyarwa haufa na baliha tsoron karewanta bil infaki da ciyarwa fa taksuru sai ku qawm amma Allah subhanahu wata'ala sai ya rike taskan ruwa a wajensa lokaci in yayi ya bada daidai amfani wa kana al insanu haqiqa mutun ya kasance katuran barwaci na walqad atayna Musa hakika mun ba annabi Musa tisu ayati ayoyi guda tara bayyinatin walihatin bayyanannu wahiya ita ce aliyadu hannun annabi Musa alaihi salamu in ya sa hammata ya fitar da shi zai ga wal yana daukan ido wal asa muka ba shi sanda sandan da in ya jefa ta in tana hannunsa yana sanda in an jefar da sandan nan zai zama babban maciji a jiki wajen gudu kuma ka karamin maciji shi ta wani lokaci zaka ya ce ko idan wa janun walla wani lokaci ya ce so banu mubinu to lokacin da ya ce janun gudun shi kamar dan kankanin maciji lokacin da yake tubanin babban jiki ne kamar maciji mai girma wane nesa wanda ya haɗe farsayi cikin farsayi Allah ya ce ayoyin da muka ba annabi Musa na biyu kenan mun yi masa tufan ma'ana tufan nan gaba ɗaya Allah ya cika garin Fir'auna da ruwa ko ina sai dai mutum ya tsaya a tsaye wajarada mun kawo mishi aya fari sai ya shiga cikin mutanen Fir'auna da ka ajiye abinci sai fara ya cika baya da za'i wal kuma da an kawo su kwarkwata ko ina jikin su kwarkwata walla fadi a da kwadi kwadi sai ya hau jikin mutum har ya hau bakin sa zai ci abinci wadan da jini jinin da aka ga musu mutanen fir'auna kowa ya ɗibi ruwa ya sa a baki sai ya koma jini duk ruwan da suka sa a baki sai ya koma jini amma su mutanen bani isra'ila in sun sha ruwa sai zama ruwa har ma ya kai mutanen fir'auna sukan ɗibi ruwa su ce man mutumin bani mutanen annabi Musa su sa ruwa a bakin su su gunsa su tofa musu a baki daga bakin su yana ruwan yana fadawa bakin mutanen fir'auna sai ya koma jini wadamsa Allah ya ce mun kawo musu wa'azi na shafewa duk suka waye gari kudin da suke amfani da shi ya zama dutse ka aje dutse kudi a ɗaki zinari zai zama da duk an waye gari an shafe kudin wasiri na aka kawo masu shekaru na fari wanda kasin samarati da tawaye da yin itace duka gaba ɗaya na Allah ce na kama wannan shi sa manzo Allah sallallahu alaihi ke cewa mutanen Musa sun bi kowa auren kai an ce wani yahudi ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa Allah ya ce Allah tushriku billahi shay'an wala tusriku wala wala tazunu kar ku isata kar ku zina kar ku isata kar ku zina kar ku kashe ran da Allah ya haramta sai da gaskiya kar ku sihiri kar ku ci riba kar ku yi tafiya haka dai yayi ta tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka ce ya ce me Allah yake nufi zai ga mashi ai kuma a cikin littafin ku an hane ku haka ku yi ko kai bari Allah subhanahu wa ta'ala ce na kawo ma wannan fas'alaka tambaya ya Muhammad bani Isra'ila an ku su'ala taqrilin waɗannan abubuwa guda tara da muke baka labari annabi baka nan muka kawo ma bani Isra'ila muka kawo ma annabi Musa to ka tambayi bani Isra'ila an su'ala taqrilin tambaya in tabbatarwa ga mushrikai ala sirika bisa gaskiyanka wa qulna lahu sai muka ce ma annabi is'alka tambaya وفي قراءة wani karatu بلفظ المالي فسأل بني إسرائيل النبي يتنبي بني إسرائيل جاءهم يعني رمس فقال له فرعون فرعون يشي قريش إني لأظنك لي إن أظنك يا موسى مصورا أدنوا سهريني مخدوعا مغلوبا أين جاي على أكلك معنا ينا فدين كما هو أني موسى بايد حنكلي
قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مذكورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا
قال زي النبي موسى لقد علمت حقيقة كاسني ma an zala ha'ula'i ba wanda ya saukar da wannan ayoyi illa rabbus samawati sai ubangijin sammai wal alli da kasa basaira ya saukar da su nujin ya zama ibaran lura walakin naka amma kai tu'anidu kana jayayya kowanne cikin ayoyin da aka bai annabi Musa karshe fir'auna yake kira shi ce ka roki ubangijin kan nan naka ya yaye mana to duk gari ya zama kowa zai sha ruwa sai jini aka ce ne Musa ya roƙa ya yayi jiki ko ina ya zama kwadi aka ce aka yayi haka nan haka nan da yace kai din nan ka fi kowa sani ba wanda ya saukar da wannan abubuwa sai dai ubangijin sama da ƙasa wa inni la zunnuka ni ina zaton ka ya fir'aunu mamburan abin halaka ne tunda an kawo maka aya ɗaya ɗaya ɗaya har guda tara ka ƙi kana musu to ina zaton ka dai ƙarshe halaka za ka yi aw masrufan ko ko abin juyarwa an alkhairi gaba da alkhairi farad fir'aun fir'aun ya yi nufin an yastafizahum yughriya musa ya fitar da musa da mutanensa min al'alli daga ƙasar misra fa qarqana mu muka nutsar da shi cikin ruwa wa man ma'ahu tare da shi da wanda suke tare da shi jami'an baki daya kunna muka ce min badihi bayan sani bani isra'ila ga bani isra'ila uskunul allah ku zauni ƙasa فإذا جاء وعد الآخرة إذا القول ساعة القيامة يا ذو جئنا بكم zamu zo da ku lafifan a tare an tummahun ku da fir'aunan da mutanensa a bani isra'ila ba waɗanda suka ga taimakon allah kuru-kuru irinsu wanda aka bautar da su shekara da shekaru ga ayoyi allah ya kawo amma ana gamawa suna ƙetarewa daga ruwa sai suka ce ma annabi musa sun ga wani abin bauta ya sa musu wani abin bauta ba Allah ba kace yanzu yanzu nan aka fitar da ku daga cikin bata daga cikin halaka ku ce wai a ba ku wani abin bauta wannan shine wai wani ba yahudi yana zagin sahabban manzon Allah yana cewa ai ku ba fa kan gaskiya manzon Allah yana barin duniya ba abin ne shi ba kuka fara rigima don abin da ya faru bayan manzon Allah ya bar duniya ranar litinin ba an binne shi ba sai ranar laraba saboda ana tunanin a daidaita al'amarin musulunci su mutanen madina ansar suka ce a cikinmu za a samu halifa don garin mu ne mutanen makka suka ce a'a ai a cikin mu ne don ga irin su abubakar aka taru ana ta dai kamar za a yi rigima haka sai na umar shi ya yanke magana sai ta ce shi abubakar kawo hannunka na yadda da kai na yadda kai ne halifan manzon Allah saboda abu kaza da abu kaza da abu kaza annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sabdu anni kullu faqati illa faqata abubakar duk wani kafa a toshe banda na abubakar annabi yayi sallah a bayan ka annabi yayi kaza saboda haka mun yadda wai na aibata musulmi cewa wai ba Allah suke nufi ba ai kwana kwanan nan gashi ku binne annabin ku manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce ayya ai namu da sauki ko da aka tsamar da ko daga sharrin fir'auna kafan ku bai bushe daga ruwa ba ku ce a baku wani Allah ba Allah ba mun ko muna magana ne wanda da shugabanci ba magana shirka ba ne mu ko kafan ku bai bushe daga ruwan ba kuna cewa a baku wani Allah ba Allah na
وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا ولا تؤمنوا أو لا تؤمنوا إلا الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يحذرون الأذكار سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمقبولا وبالحق أنزلناه لقسيا مكسوكة القرآن وبالحق نزل لقسيا كما المشتمل عليه نزل يسوكا كما أنزل لم يأتره تبديل وأن هل يوئن musayawa bai hijiro mu Qur'ani ba wa ma arsalnaka wa ma aiko ka ba ya Muhammadu illa mubashiran sai kai mushara min man amana wanda ya bada gaskiya bil jannati da aljanna wa nadiran ka gargadar da man kafara wanda ya butuce min nare da wuta sannan mun saukar da Qur'anin Qur'ani mansubun bi fa'alin yufassiru farraqnahu mun rarraba al-Qur'ani ba mu saukar da shi lokaci daya ba mufarrakan abin rarrabawa fi ishirin na sanatin a cikin shekara ashirin an wata latin ko shekara ishirin da uku mun yi haka ne da ta ƙara'ahu don ka karanta shi alan nasi bisa mutane alamu kusin bisa sannu sannu mahalin watudatin da ya famu don su fahimce shi in an kawo wannan aya sai an kawo an fahimce shi sannan a kawo wani munazzalnahu mun saukar da shi tanzilan saukarwa shay'an ba'da shay'in wani abu bayan wani abu ala hasabil masali bisa yadda maslaha yake Allah subhanahu wataala yana faɗa a wani wuri wala ya tuna ka bi masalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira kaga in an saukar da shi gaba daya ai hakan din ba zai yiwu ba duk abin da suka kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya kawo shi ga ga ga hukuncinsa Allah ya ce mun yi haka ne don maslaha kulli kuffari makka ka gaya makasaran makka aminu ku ba da gaskiya da wannan alqur'ani aw la tu'minu ko kar ku ba da gaskiya a wajen Allah duk ɗaya ne shi ba Allah da duk duniya za a taru a ki imani da shi bai rage mulkinsa da komai ba da duk duniya za a taru a bi shi bai kani mulkinsa da komai ba to ka gaya musu cewa aminu aw la tu'minu ku ba da gaskiya ko kar ku ba da gaskiya da shi innal ladina utul ilma haqiqa waɗanda aka ba su ilimi na wanda aka ba su ilimi min qablihi gabanin saukansa wa hum mu'minu ahli kitab sune mu'minan ahli kitab an ba annabi hakuri cewa kai ya kai bakin ciki akan kaula kansu da rashin imanin su na malin kitabi akwai mutanen kirki wanda za su ba da gaskiya zalil la in an karanta qur'anin nan akan su ya haruna lilalkani suna faɗi da bayan iyan sujjadan suna sujjada wai kullun suna cewa subhana rabbina tsarkakuwa ya tabbata ga ubangijin mu tanzihan lahu an kullu ba'd gabanin sama alƙawari in mafafatu innahu kana wa an rabbina haƙiƙa alƙawarin ubangijin mu ya kasance bin zulihi da saukansa wa ba'sin nabi da da aikan annabi sallallahu alaihi wasallam lamma kulan abin aikatawa lallai dama sun sani a cikin littafin su annabi Muhammad zai zo irin su kamar Abdullahi bin Salam da Salman al-Farisi da Najashi shi Abdullahi bin Salam da ya ga annabi sai tuna Allah ya ce alqur'ani in bai yahudi ya ce bai san ka ba ƙarya ne ya arifu wani ko kamar ya arifu na Allah sun san shi kamar yadda suka san yayan sai abdullahi salam ya ce wallahi da naga annabi na san shi fiye da dan da na haifa shi ko salman al-farisi mutumin farisi ya bi mai yahude ne yayi ilimi yayi ita bin malamai yahudawa to wani tsohon malami ba yahude zai rasu sai shi an ga shi malam idan ka mutu wani malami kake gani ya kamata in je in same shi in bi shi sai shi ne shi ka yaro kana da kirki kana da kirki bari in ga maka gaskiya ka je gari kaza za ka samu wani dattijo malamin mai yahudi ba dai mai tsoron Allah kamar shi ka je ka bi shi yana mutuwa ko je same shi da je same shi ya kama hidima sai ga irin wancan tsohon da shi ma zai ba duniya ba shi sai Allah ga ta malam yanzu an ka mutu wajen waza ne sai ya shiru ya dube shi shi to yaro bari ga maka gaskiya kar ka bi kowa annabin karshe ya bayyana amma inda za ka same shi yadda aka rubuta mana cikin al'aura ka je ka nemi gari mai dabino da duwatsu ka je ka nemi gari mai dabino da duwatsu kuma mutanensa alamansu suna yin kaciya kuma idan ka samu wannan mutumi zan baka alamansa baya cin sadaka amma yana cin hadiya kuma a kafadansa akwai tambari na annabta ka je inda duk ka samu wannan mutumin ka samu gari mai dabino mai duwatsu kaga kuma wannan mutumin shine annabin da Allah ya gaya mana a taura zai je sunan shi Muhammadu na sallame ka sai kuma da nan mutu to shi bai san inda zai ga gari mai dabino da duwatsu ba yana da rakuma ɗari uku sai yana korawa sai ya ga wasu larabawan Madina suna tafiya suna koran rakuman sai ji suna kalmar larabci sai ce malamai da da Allah garin ku ne mai dabino da duwatsu suka ci aiko garin mu ne ce garin nake so in je Allah ku taimake ni ga na kuma nan hada da naku suka ce to bismillah aka kama hanya a shi zalimai ne da suka je wani gari sai suka kwashe rakuman suka sai da shi bawa a wajen wani bai bude ya ce to kuma haka Allah ya yi ya dangana yana nan yana nan yana nan sai wani bai hudan madina sai ta so ya sauka gidan mai gidan shi sai ga kirkin salman al-balin sai na ce ma mai gidansa ka taimake ni ka sayar mun da bawan nan ina son shi ce kai ni ma yadda nake son shi ba zan iya sayar da shi ba yan matsa yan matsa sai sayar mishi Salman al-Faris ya biyo mai hudu ana tafi ana tafi sai ga gari mai dabino da duwa sai ce shi ke nan bukata ta amma yau ya zo a bawa ya zai ya ga annabi kuma wannan yana zuwa to ya je yana gonan wannan mutumin yana yana yana in kan dabino sai ga wani bai hure daga cikin madina don an gonsu a wali ne tsakanin shi da madina kamar kilomita hudu ne sai ga wani bai hure dan uwansa ya zo da gudu ya zo ya same shi wani wani ga mutanen madina can sun hauka ce wai mutumin nan da ake ce mashi annabi ya zo daga madina ga can suna da buga zanga suna abin nan sannan ranar faris yana kan dabino sai mu kirkita ya kama shi sai ya sako ya ce me kuke cewa sai mai gidan shi kaga mutumin banza an hada da kai koma kama mutane ne sai ya koma sai yana satan jin maganar su yana satan jin maganar su sukan tafi a su gari ya waye sai ya tattara yan dabino irin wanda ake ba bayi sai ya wanke ya wanke sai ya je ya dama ya ji an ce ya sauka kuma sai je sami annabi sami ya ce wai ina mutumin nan da ya zo ne aka ce annabi aka ce ga can da ya je ya kalli annabi ya kalli annabi to dama an gaya mashi becin sadaka sai ya ce ba ko na kawo maka sadaka ne sai ce na kawo maka sadaka sadaka ka kama ya ce masa bai ku ci ni ba na cin sadaka ya ce na ga daya sai ya koma washe gari sai tattaro da mino da kawo ce ga hadiya sai annabi ya dauka ki ya ce na ga biyu saura na uku tambarin annabtan nan da nake so in gani to ga annabi ya sa mayafi a wuyansa sai yana yi yana leƙawa in ya ji bayan annabi ya leƙa ya ba wani annabi ya leƙa ne sha ne ce sai annabi ya gane sai kwabe mayafinsa sai ga tambarin annabtan sai rubo da gudu ya ce wallahi kai ne kai ne kai ne kai ne a nan ne Allah ya faɗa irin su kenan manzo Allah sai ya ce ai ni na ga abin da nake so bukata ta ta biya bauta duk ba ta dame ni ba wannan ne ya koma waje mai gidansa ya ce shi fa ya ga abin da ya kawo shi annabi muhammadu yana da ce kai za ku ka sha wani ni ba zan yanta ka ba sai an yi wani abu ce me za a yi ka shuka mun gonan dabino ka yi ban ruwa ya girma a fara ci sannan ka bani ukiya buhu buhu na dinari sannan to ina ya gani ko dinari goma mai da shi shukan dabino kuma akalla shekara nawa za a yi ya zo wajen annabi yana kuka shi ya rasu Allah abinda mai gida na yace annabi yace duk mai sauki ne ka je ka share gonan inda zai za ta shuka mishi dabino ka haƙa ramin ka samu irin dabinon ka ajiye karka binne ka ajiye a bakin ramin kawai ka zo ka gaya mini manzo Allah sallallahu alaihi ya gama ya same shi annabi ya shuka dabino da kansa to shi ne dabino da duk duniya ba kamar shi har yanzu shi ne ake ce ma ajiwa ajiwa duk wanda ya je madina ya je uhud za ga shi baki maganin dukkan komi ne in kana neman waraka in kana neman karatu in kana neman ilimi shi ne ajiwa wanda ni na je har gona inda inda inda aka shuka su manzala ya ce a kawo wuki dinari shikenan ya taba ya ce a ta awo aka yi ta awo ya samu yanci to saboda himmansa himma ba kaɗan ba ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga salmanun nan min na ahlul bait salmanu min na ahlul bait salmanu baya cikin mutane shi ni cikin na sa cikin ahlul bait to shine ya zama mai bada annabi shawara akan harkokin yaki to shine Allah subhanahu wataala ya ce a cikin ahlul ilmi ma ko ta ahlul kitabi din akwai wanda sun san annabi Muhammad idan an karanci magana annabi faɗi suke suna sujada shine irin su Abdullahi Salami da Salmani da Najashi wanda bai ga annabi ba ya rubuta takarda ya bada labarin ya musulunta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yau Najashi ya mutu bai fita mai sallah sahabbai suna Madina shi yana can garin su amma da ya rasu annabi ya ce Najashi ya mutu sarkin Habasha ya mutu mu je a mai sallah annabi ya fita bayan gari yayi sahu sahabbai suka yi sahu aka yi mai sallah to ta nan ne wasu mazabobi suke cewa salatul ga'ib ya halatta kan mutum ya mutu a wani wuri baya nan sai a taro a yi mashi sallah a nan da niyyar cewa don shi aka yi masa ta nan aka samu don annabi ya yi mama shi shi najashi din na wa in kana mamun bin dunihi wa ba'at annabi sallallahu alaihi wasallam mawla madruna fi qani yakunu zidan hushuwa نعم تواضعا لله وكان صلى الله عليه وسلم wannan ayar da za a karanta kuma manzon Allah ya kasance ne in yana addu'a yakan ce ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahman sai suka ce a yanhana an abu da ilahaini yau ga ayyun mamaki ya ce mu bar kiran alloli guda biyu ga shi ne kiran Allahu da Rahman wai a wajen su Allahu din nan daban Ar-Rahmanu daban shi ma ya samu Allah biyu yad'u ilahan akhar ma'ahu fa nazala sai aya ta saka kullu kace musu qulatu allaha aw ar-rahman ayyama tad'u falaw asma'ul husna ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل فكبره تكبيرا lahum ka ce musu ud'ullaha ku kira Allah da sunansa Allah ko a kira Allah Rahman sammuhu bi ayyihima aina lahu bi an taqulu ya Allah ya Rahman ayyan ma da kowanne daga cikin ku ka kira za'idatun ay ayyu halaini da dubu ko huwa sanin yana da kyau dalla ala haza in ma kuna tunanin sunan Allah guda ɗaya ne ga sauran ma da ba ku sani ba falahu al-asma'ul husna sunaye kyawawa ya tabbata daga Allah wa hadha ni waɗannan Allahu da Rahmanu min hayna daga cikin ta ne fa innaha kana ta zo a cikin hadisi shine Allahu allazi la ilaha illa huwa الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابل الباسط القابل الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الهبيب المكيد الهزيم الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود البائس المجيد الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المؤتي المبدي المعيد المهي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الحاهد نعم الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول والاخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك من جلال الجاه الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور idan kuna ganin an kira sunan Allah guda biyu to ga sauran ba Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya haddace wannan yana karantawa sai ya shiga aljanna wa ma musulmi ya rojo qala ta'ala Allah ta'ala ce wala tajhad bi salatika ya rasulullah kar ka bayyana kira'anka fiha fa yasma'uka al-kuffar kafirai su ji ka fa yasubbuka su zage ka wa yasubbul qur'an wa man anzalahu da wanda ya sauke da shi wala tuqadir karka koyi biha da idaliyan da bai asabu don annabi ya wuce ya ji sai na abubakar yana karatu a asirce safilan dare sai na umar kuma ya ji yana daga murya ce me yasa kake yin haka yace din ji sanyi a zuciya na sai na umar ya ji yadda masu jin daɗi Allah ya ce to ka sauke kaɗan kai sai na umar kai kuma abubakar ka daga naka da ma to Allah ya ce ma annabi kai ma kai wabtaki baina zalika tsakanin bayyanawa da koyewa sabilin sabilin sabilin wasalan wa qul ka ce alhamdulillah godiya ta bada ga Allah allazi lam yattakhidhu waladan wanda bai rike da ba wa lam yakul lahu sharikun bai da abokin tarayya a mulkin sa fil uluhiyya wa lam yakul lahu waliyyun bai da wani mutumci da zai taimake shi min azilli da saboda kaskanci ay lam yazilla bi kaskanta maballayin hataji ila nasir وكبره كجنا ماشي تكبير عزم عظيما عظمة تامة جرم ما وان تككي عن اتخاذ الولد والشريك والزن جرم الله دكم أمن بداية الشيبة وترتيب الحمد على ذلك أن ترتيب قولي أكم وانشانك don dilala cewa Allah shi ya cancanci dukkan godiya saboda cikin zatinsa da kadaituwansa cikin sifa rawahu imam ahmad fi masnadihi an mu'adh jamani annabi sallallahu alaihi wasallam ya kula cewa wannan aya ce ake ce ma ayatul izzi ayatul izzi alhamdulillahi alladhi lam yattakhiz walada wa lam yakul lahu sharikun fil mulki ila akhir surati wallahu ta'ala alim
Allah ya saka mu malam da da Allah ya saka mu da alheri Allah ya ba mu lafiya juriyan juriyan wannan da kan nauyi na wannan karatu da suke yi Allah ya san mu Allah ya san yayan mu Allah ya san kakannin mu da malumin mu da malumin malumin Allah ya san ne gidan mu a shan ma kada Allah ya ba mu da Allah ya san da ya sa mu da yi Allah ya nuna kai ya da janna da dauki albarka da shi da shi Ibn ma Allah ya Allah ya ba shi lafiya Allah ya kare mu lafiya Allah ya kara mu lafiya ana magana wannan wata mata ce matan aure tana fama da ciwon kwanta amma tana yin azumin nan kullum azumin da yan hikima to shi ne ta ɗaukan makaranta za ta ajiye wannan azumi ta rike su amma za ta sha tun da ajiye azumi in ta ajiye bayan sallah da yin da rama to malam wani ta ce wajen ana wuya da ne.
Sai dama in ciwo ya kai haka an ba mutum dama ya sha azumi idan za ka za ta iya shi da jeranta wanda ya mata yawa in ta yi ran da ta ji ba za ta iya ba ta sha ta kidin da ya kwanukan da ba ta samu ta yi ba bayan sallah sai ta biya su ba wani laifi a akan magana wannan wani yaro ne sai wani shi ya sa shi ya zama shi wanki wani a kan mene ba ya shi ta ya ce ka bai sani ba ne shi ba zai iya rubuta ba sai ce ya rubuta ya ba shi kashi daya sai ya ce shi ba zai iya wani ne mai jiwa take shi to sai ya rubuta sai ya ba ta to shi ne yake cewa malam to ya yi laifi a nan shi ya rubuta ta kan gogo shi ne ai masu fiƙi sun ce wala ya ƙauna laƙul mukurahi shi kan wanda aka tilasta shi bai auku ba bai yi ba inda an tilasta ka ba wai kai dama kawai a kana ganin kamar zai ci mutuncin ka ko zai maka duka ko zai yi kaza ko zai yi kaza in haka ne shi kan ma bai tabbata ba idan ko sakarci ne kawai ba zai iya maka komi ba shika ya tabbata amma in an tilasta mutum ne ko uba bai halatta ya tilasta ɗansa ya saki matansa ba sai dai don biyayya in ya ce ka saki matanka saboda tana ce mishi mutunci to ka saka din ya fi don biyayyan ya fi zama da matan zaka iya samun mace amma shi uban shi kuma shari'a ba ta ce ko uban ya ce na sakan maka mata bai isa ba
wannan shi kuma yana kan keke ne ya ci da shi ke nan sai ga wata ya ta mutu sai ma gida ba ke da da ya yi kuma ciwo shi ne ya kai gida tana jinya a ta fara lokacin da na wani ke sa to shi ne yake cewa wai yaya ta fara yake yadda ya kai shi
to ai shi ne dai sanadi ko shi ya buge ta kuma shi wanne ba ta tashi ta warke ko na kwana ɗaya ba ta mutu to a nan shari'a sai ta ce ciwon ne ya kashe ita kawai da ta ɗan warke ne aka samu kwana ɗaya ko biyu sai ya ce wani ciwon ne ya shiga amma dai wannan bugewan shi ne ya sa ta je asibiti shi ne ya sa ba ta tashi ba har ta mutu to shi ne sanadi saboda aka kafara ya kama shi a kan wakala wannan dole ne dole na a kullum an zo an biya shi kudin tashin shi aka ba shi kudin dare a ba shi kudin tashin shi to idan ya je Egypt idan daren nan ya rubu ba zai bayar da shi ba kuma idan nan ya rubu ba zai bayar da shi ba to ya je nan malam wanda ya shahara ya ci haram sai ya tambayi mai jalle ya tambayi mai jalle to Allah akwai dan raguwa zan ma yaro ga kuma dan sauran daren wannan shi ne gaskiyar magana amma raguwan kyalle da shi kila ma ya kara ne to haramun
wannan adam kala wannan kan magana kamar da yan mata da suke wace ne kawai ba ta sha'awar maza sai yanayi na wulakanci ce idan sun ɗauki mazan suna ganin ɗan ɗaya mata kwayan suna ɗaura kuma maza ne don a da aka yi suna iya yi ko mene ne zai ce da ake in mun namiji ne ma ba ta sha'awar su Wato kana so ka ce- wulakanci ce a yi kawai su zama ta ce a yi mutane su kiyaye kansu duniya ya lalace yadda luwaɗi yake nan haka siha sunan shi ma dubu na mata mazalla ce siha ku nisa zina zina ne saboda haka haramun ne kuma bala'i yake jawo kuma yanzu wai ko ci gaban zamani ne ko menene sauran shi yake yawa luwaɗi yayi yawa madugo yayi yawa wannan haramun ne. duk mutumin da yake da ya ta kai hanyar balaga to yana cikin haɗari yana cikin haɗari me haɗarin kar ya barta ta dinga fita bai san inda ta fito bai san za ta ba wane ne abokiyarta da wa take yawo shi ne amma mutum ya haifi ya kawai ya fita ya barta ita ma ta yi ado ta fita gobe ta dawo da abin dubu goma bai tambaye ta ba jibi ta canza waya gata ta canza waya ga kuma babban bala'i irin facebook ɗin nan ba irin bazan da ba a turowa ba irin maganganun banzan da ba a yi har neman mutum ma yakan nemi matan wani da waya da hotunan mata da hoton tsarki wannan bala'i ne babba in dai kana da imani ka ga yarka da babban waya ba miji take da shi ba kwace ka ce in dai kira ne ki dauki wannan dan gwangwanin da dan gwangwala ce ne ya ishe ki kira in ba haka ba kai kana can kana bacci da dare tana share da wuri tana shaci ka aika ma wannan ka aika ma wannan ka aika ma wannan wannan ɗan iska ya rubuto wannan iska ya rubuto bala'in yana nan a gidanka mace ta fi kowa iya makirci yanzu da za ta ce maka zan je gidan mugu can kuma can za ta je ta gwangwaje ba gwangwa ba Allah Allah tsare mu ya kamata a kula a kula a kula in kana da 'ya'ya mata ka ka kula ka san abin da suke yi ina suka fito ina za su menene suke yi in ba haka ba kana jawo bala'i a kan lawan da zai zama
الحمد لله